يومئذ تغربون لا تخفى منكم خافية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يومئذ تقرضون لا تقوى منكم خافية ana magana ne a kan ranar tashin kiyama da halayen da suke ciki bangi da bara fahala yake cewa al'arshin ubangiji akwai mala'iku guda takwas wanda za su zo su ɗauki su ɗaga al'arshi ma'ana da ranar za a tashin kiyama Allah ya ce yau mai zai wannan rana da za ka ƙar haziyar waƙa fi don wannan abubuwan da suka faru sun faru tura dona ko mutane ko kuma ko halitta gaba daya ko muta musamman mutane da aljanu su ne dama ka ɗorawa yi da bari kuma mutane da aljanu su ne Allah ya ɗorawa ya su duniya su bi Allah ga abin da za su yi ga abin da aka shar'anta musu ga abin da aka farnata musu to su ne za a tambaye su akan aikin da aka ɗora musu sun cika shi daidai kuma abin da aka hale su sun hannu to shine tu'rabuna za a bijirar da ku lil hisabi saboda ayi hisabi mana ayi lissafin aikin kowa kowa ayi masa lissafin abin da ya aikata mai kyau da kuma mara kyau a lokacin da ka fa minkum khafiyatun khafiyatun boyayyen abu minkum naku la tafa ba zai koya ba ba kamar duniya ba in kai kirgima a wannan gari kaga za a kama ka sai ka gudu kamar gari in ka ga ma'a za a iya kama ka a ƙasa sai ka bar ƙasar ba ka ko ba wata ƙasa in ka je ka ɓoya ba wa ma ma har mutum ya mutu ba wanda ya san ya yi wani laifi ya gudu ya ɓoya to a can ba haka ba ne dan duk abin da mutum ya aikata babu in gurin ɓoya ba gurin inda za a fake saboda haka a bainar jama'a a tsakanin kowa da kowa za a bijirar da mutum a tsaye da shi a yi masa tambaya ya ba da amsa kuma saboda a wannan ranar babu ƙarya dole sai gaskiya da gaskiya. La taqwa minkum khafiyatun kullu khalaiqi yastami'una duk halittu za su haɗu ma khaliqin tare da mahalicin su ubangiji la yakhfa ala allahi minhum shay'un shay'un wani abu minhum na mutane ko kuma na halittu la yakhfa baya koya wa ala allahi ga ubangiji dama Allah ya san komai kowa Allah ya san abin da yake aikatawa to amma saboda Allah ya kafa shaida tunda shi alƙali ne a lahira yana so ya kafa shaida shi ya zazzace da mutane kowa a tambaye shi a gane mai gaskiya a gane gaskiyarsa mara gaskiya a gane rashin gaskiyarsa qala aisha tana aisha ta ce Allah kara mata yarda ta ce wa sau'ata ya rasulullah to wannan wannan rana ya take ne wannan rana ai ba za ta yi dadi ba الرجال والنساء في صعيد واحد وكلهم عريان maza da mata a waje ɗaya suna tsaye amma kuma kowa ba shi da ba wanda yake da sutura kowa tsirara sai kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mata wai hakki ya mata Abi Bakr inna nasa yajiduna fi zalika al-yawm ma yashkilu ar-ru'yati ba'dihim aw ratibali ai wannan rana wa mutane kowa ya shagala da abin da ya shagaltar da shi ba baya ma tunanin wani ne kusa da shi balle yake zai kalli wannan balle har ya cewa zai lura da wane al'aurarsa a waje babu wannan dama in kaga mutum mutane suna shagaltuwa da wannan wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan zaman lafiya ake amma in da aka shiga tashin hankali ko a tsirara ake gudu ba wanda yake kallon nan wasa kowa ya sai ya tsira ne to saboda haka can kuma lokacin da ake neman tsira ne kowa ya zai ya tsallaka wannan hisabin da ake yi kokarin da yake yi kenan sannan kuma ya tsallaka siratin da aka kafa ya samu ya wuce sannan ya samu ya fada gidan aljanna kowa abin da yake da fama da shi ba lokacin ba yake tunanin ma wane namiji ne ko wane mace ce kowa ne yana waje kaza kowa ne ya yi ai da kansa yake damuwa kowa ya damu da kansa shi kadai to shine yaqulu rasul sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu yana cewa tu radu tazayyanu lil lil ardi al akbari yace ku yi ado ku kawatu saboda za a bijirar da mutane zuwa ga bijira mai girma mana za a kai ku gaban ubangiji ku kowa ya shirya idan za ka sa kaya a duniya saboda za ka je ka haru da manyan mutane ka sa ka canja kaya ba wanda kake sawa a gida ba ka nemi kaya mai kyau ka sa saboda za ka je ka saru da wani babban mutum to yanzu kuma da mahalicin ka za ka haɗu to wani irin kaya ya kamata ka sa kayan ado na biyayya wa Allah ya kasance tsakaninka da Allah lafiya lau ba ka tsoron komai har ma kana so a ce ma ina wane ba kana tsoron kan a ce wane ya yake to shi ne haza huwa al-ardu al-akbar wannan shine hijrarwa mai girma allati yahtaju al-insanu an yatazayyana lahu wa dan adam yana bukata yayi ado saboda wannan aduwar la taqwaminkum khabiyatun qoyayyin abu ba zai koya ba na ku ba zai koya wa Allah ba Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ku yi wa kanku hisabi tun kafin a yi muku mana in kana duniya to kai ta hisabin kanka yaya kake ka shirya wancan ranan tunda za ta zo dole to sai ka shirya mata daga nan duniya sai ka dinga duba ayyukanka yaya suke aikin da kaza da na yi nan kawai yanzu ya ka firar da aikin nan zan ji daɗi ya ka nuna mini wannan aikin zai yi zai ji daɗinsa ko aiki kaza kuma in na yi shi bayan aka kawo shi ko ni kaɗai aka nuna wa shi ba zan ji daɗi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani sahabi ya tambaye shi yana cewa ya ce masa mal birru wa mal ismi menene biyayya menene ibada menene kuma zunubi annabi ya ce al birru matma annat ilayhi an nafs wal ismu ma haka bin nafs wa karita ayyan ali alaihi an nafs yace abin da ake ce masa biyayya ibada shine abin da kana yin sa ranka hankalin ka kwance ranka a natse wa yake tsoron wani mutum ko musulmi ko ba musulmi ya same shi yana sallah ba zai damu ba lokacin azumi kana rike da azumin ka kana tsoron ne wani yake wani kai kana azumi a'a saboda wannan aiki ne mai kyau to amma ai wani aiki in kana yin sa koya za ka yi ba ka so kuma wani ya same ka to wannan shi ake ce masa zunubi to shi ne alhisabu la budda minhu hisabi dole sai an yi haka ubangiji ya ce wa ala al-abdi wajibi ne akan bawa an yuhasiba nafsahu yayi wa kansa hisabi qabla hisabi kafin a yi masa babban hisabi kullu wahidin minna يعين وقتا إذا جاء الوقت ينظر فيما عمل في نهاره وليله ما كان من طاعته يحمد الله عليه وما كان غير ذلك يستغفر الله ويتوب kowa daga cikinmu ya nemi lokaci a cikin rayuwarsa a kullum da tsakanin dare da rana ka samu wani ɗan lokaci ko minti goma ko minti talatin ka zauna sai ka yi tunani sai mutum ya duba me ya aikata darensa da ranansa ma inda dare kake so ka yi lissafi sai ka duba daga safi zuwa yanzu wani aiki da wani aiki da wani aiki kai sai ka duba ma kana min da'atin in ka ga aikin mai kyau kai sai ka gode wa Allah ka ce Allah na gode maka da ka taimake ni har nayi wannan aiki ba kokari na bane ba karfi na bane in kuma ma kana gaira zalika idan kuma aikin ba haka yake ba mai kyau ba yastaghfirullah mutum ya ta tuba wa Allah ya yi laifi shi ubangiji baya laifi to wace ba wata in kai laifi laifin ka ne to mutum ya tuba wa ya tubu ya yastaghfirullah wa ya tubu ya tuba wa Allah man dama ala hadha hisabi duk wanda ya dawo ma kan wannan kullum yana wa kansa lissafi yana wa kansa tunani yana duba abin da yayi abin nan yana da kyau ya samu ya ƙara abin nan ba shi da kyau ya samu ya daina to duk wanda yake haka ya kunu hisabuhu ya tsira in ya je lahira to hisabin sa ba zai wahala ba zai zama mai sauki ne wa man ladhi sahabin nafsahu wanda kuma bai yi wa kansa hisabin ba bai samu wannan lokacin da zai zauna ba shi kawai yana ta garadin sa duk abin da ya zo ya yi shi kawai ya wuce a tawa ga hisabu har wancan babban hisabi ya zo to fa man nuqidal hisaba uzziba duk wanda aka bincike shi to fa an azabtar da shi ko kayan ka mai kyau da aka je zo a yi bincike to kayan mai yiwa akwai kayan da baka so wani ya gani to kaga an azabtar da mutum ba amma ba nuqi فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابية وهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه وهو في عيشة راضية في جنة عالية قلوبها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية فأما من أوتي كتابه هو ذاك باشي تقدر أيكنسا بيمينه دهن دامنسا aka ba shi aikin takardar aikinsa kuma aka ba shi ta da hannun dama to aiki ya yi kyau. Wa awwalu man ya'khudhu kitabahu bi sa'adati Umar ibn al-Khattab wanda zai fara karban littafin sa da hannun dama littafi na aiki mai kyau da na Umar Allah ya kara masa yarda saboda yayi ayyuka na alheri na ɗaukaka musulunci na ƙara wa musulunci ci gaba. Rabbi Allahu anhu. ila ya rasulullah an taba tambayar manzo Allah sallama aka ce masa aina Abu Bakr ina sai na Abu Bakar a lokacin kare manzo Allah sallama ce Abu Bakr zahaba bihi al malaikatu ila al jannati lokacin da sai wani ya karba takardarsa ko zan tambaya ina Abu Bakar ne har ake ganin ina wani shine farfa kai annabi ce sai Abu Bakar ya wuce ai shi aiki sai ya wuce sai an bashi wani abu a shi ya wuce kawai dama wanda aikinsa ana tsammanin ana son a samu kaza mai kyau kaza kuma ya yake to shi ne za a ce tunanin za a bashi ko a karanta gaban mutane amma ayyukan alherori na sai na abubakar ai su sun wuce haka maza da sanin salama ya ce ma na fa'ani malu ma na fa'ani malu abi bakar na ce dukiyar wani a duniya ba ta amfane ni ba kamar yadda dukiyar sai na abubakar ta amfane ni sannan maza da salama ya ce duk wanda ya yi masa alheri ya biya shi ya ce banda sai na abubakar ya ce duk wanda ya min alheri na biya shi a duniya banda abubakar shi sai a lahira a can zan biya to shi ne to sai fa ya kulu wanda aka ba na namara fa ya kulu sai wanda aka ba wa takarda a hannun dama zai gaya wa mutane ya ce muku ha ummu farahu kitabiya ha ummu ha ummu ga ku mana gashi igrabu ku karanta kitabiya ga takardar ayyuka da an kawo ta to ni na san kowa ma ya karanta ya gani to ka san sai takarda tana da kyau ya kulu sai Umar sai na Umar zai ce yaftakiru yana alfahari da abinda aka bashi wa man ala qadamihi da wanda yake dukkan tafarkin sa ba wai shi kadai ba duk wanda ya koyi da sai na Umaru yayi aiki nagari irin na sai na Umaru sai da ka bai takardar zawa zai take a wajen mutane kun ga takarda ta kamar mutum na duniya a kira shi a tara mutane a ce an bashi awar kaga dagawa zai yi ta daukar hoto saboda me saboda wannan abin kirki yayi an ce yayi kaza yayi kaza yayi kaza yanzu har ma an girmama shi an bashi matsayi an bashi abu kaza kaga yana so a nuna amma inda wani rashin gaskiya yayi aka ba aka kira shi za a hukunta shi ai baya so ma in ba dole ba ba zai so ma a dauke hotonsa ba to shine zai ji aljama'atu ta'alau ya ku mutane ku zo kun zuro kitabi ku duba littafin da aka bani ku ba ku duba takarda ta ko littafin ayyuka na ana sa'idun na samu arziki wucewa zuwa aljanna Allah ya sada mu inni zanantu mutum zai ce ai dama ni na sakanka ce na tabbata ubangiji anni mulaqin hisabiya lalle zan gamu da irin wannan hisabi mai kyau saboda na san dama Ubangiji mai adalci abinda kai shi za a yi maka kuma Allah ya taimake ni a duniya na yi wa na yi aikin da Allah ya ce yi Allah ne ya yarda ba ba yin kaina bane to shi ne ana kuntu a haribu sai mutum ya ce ni na sani anna hadha al-yawma sayati dama na san wannan ranar za ta zo shi za a duniyan nan na hakura da fadayi na hakura da da son duniya na haƙura da duk abin da zai kawo min matsala a wannan ranar gashi nan kuma ya yi amfani fa ya lahu amala sai na shirya aiki allazi yaliqu bihi wanda zai dace da wannan ranar gashi kuma yanzu ranar ta zo kuma gashi na sabu da aikin da da nayi hadha yawmul iftikari wannan rana rana ta kiyama rana ce ta alfahari duk wanda ya samu tsallakewa ya samu nasara to zai zai alfahari da wannan ranar a ana waqtul fakhri al'ana sai ce ai lokacin alfaharin ya zo yanzu ne lokacin da zan yi alfahari da ayyukan da Allah ya taimake ni nayi amma kabla zalika wala ya riku hadu amma kafin wannan ranar don ka ce za ka yi alfahari da aikin ka kasa an karbi aikin ko ba karba ba ai sai mutum ya je lahira an kawo an tabbatar da aikinsa ya yi kyau ya ga ya tsallake ya tsira to lokacin ne iya yi alfahari ba ba matsala amma a duniya sun mutum ya yi alfahari ya ce ni ina kaza ina kaza kasan an karba ko ba karba ba to shi ne wa huwa wannan mutumin zai kasance fi aikatin a cikin rayuwa rabiyati yardajiya mardiyati yardajiyar rayuwa Allah ya riga ya yarda da shi zai kai shi gidan yarda aljanna Allah ya halice ta saboda ya yadda da masoyansa shi wanda aka sani aljanna masoyin Allah ne da sunna masoyin Allah ne ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladheena amanu wa kanu yattaqun sun yi imani sun ji tsoron Allah saboda ka gidan yadda za a kai su irji ya ayyatu an-nusur mutma'inna irji ila rabbika radiyatan mardiya ya ce rai da kika yadda da kika nazo da kika nazo da ubangiji duk abin da ubangiji ya umarce kina kokari abin da ya hane ki kina yi kokari kika hannu kin dawo wajen ubangijin ki to ki zo Allah ya yarda ke ki yarda da za ki yarda da abin da Allah zai baki Allah kuma ya yarda da aikin da kika yi masa fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati zo ki shiga cikin bayina na gari da nake cewa na ya ibadi la khawfun alaykum al-yawma wa la antum tahzanun ya ku bayina yau fa ba ku da tsoro ba ku da bakin ciki to shine a fi jannatin aliyatin a cikin aljanna madaukakiya rufuha jajan itatuwa na wannan aljanna simaruha jajan itatuwan aljannan daniyatun ga suran kusa qaribun makusanta ne ita na walu halqa'im wal qa'id wal mutajiu shi abincin da yake cikin aljanna shi in kana kwance kake so ka ci abinci ba sai ka tashi ba a kwance za ka ci shi ne zai zo har bakin ka ba sai ka ci ba in kana so ka ci shi kana zaune to ba sai ka tashi ba in kana so ka ci shi kana tsaye ba sai ka zauna ba a duk yadda duk halin da kake ciki kawai in kana bukatar abu kaza abun ya zo zai zo ya ce maka yanzu kake so in shiga shi abincin ne yake tambayanka wai yaushe kake so ya shige ka in ka ce eh yayi yanzu ne sai abinci ya shiga kawai ba shi da ba shi da ko in ka haƙi in ka zaci a bakin ka ba za ka ji wasu bayoyi a ciki kamar ƴaƴan itatuwan duniya wanda zai ka tofar da wani abu ba abin da za a tofar ko mai mai kyau ne mai daɗi ne kudu ba da ne ya ki fuka rawar musulmi na talakawan musulmai za ku zo su ce halin mu ku zo hal inda kun ma tu hasabuna bihi kuna da abin da za a yi muku hisabi da shi قالوا سكي يا ربنا تعلم أننا ليس عندنا ما نحاسب به أي مو بامو da komai saboda me bamu da abin da za a bincika ni ma'ana babu in bangaren dukiya ne ba su da shi in mulki ne ba su da shi in jagoranci ne ba su da shi to tunda mutum bai da komai wajen nan to me za a bincika saboda ka sai sallame shi kawai in talaitana bil fakri ka jarrabe mu da babu a duniya wa alaitar amwala wa sallan ni gairina ta ba wa dukiyoyi da da jagoranci ga wasu ma inda na ce in ba mu da komai ko ya kuru sai ubangiji ya ji haka ne sadaktum gaskiyan ku ba shakka ban ba ku dukiya ba ban ba ku wani jagoranci ba urkulul jannata ku je ku shiga aljanna kawai ba abin da za a bincika wayar kurunan jannata sai su fara shiga aljanna kamar an yayi kafin waɗanda mawadata wanda sai an bincike su bi nisfi yawmi khamsiyati amin da rabin wuni wannan rabin wuni daidai yake da shekara ɗari biyar a nan duniya mana sai sai sun shiga aljanna wanda bai da komai ya fi Allah ya zama mana garki zai shiga aljanna kafin wani wanda sai an bincike shi sai idan ya shiga aljanna da shekara ɗari biyar kafin wani ya samu ya shiga to wato amma kawai abin da ake dubawa ma'ana ba wai samu ko rashi ne ake gane mutumin kirki ba a'a ba wai wani yana da dukiya saboda haka dukiyar nan za ta kai shi wuta ba a'a dukiya akwai dukiyar da annabi ya ce ni'mal malu salihu fi yadi rajul salih idan mutum mana garki ne aka ba shi dukiya shi kenan ya samu mabudin bude aljanna idan kuma wani yana da dukiyar sai ta zama dalilin shiga ka aljanna wani ko babun ne za ta kai shi wuta babun amma kuma a babun bai duk barna bai daina ba ga shi ba shi da komai amma barna ta tafi komai to wannan ai kaga shi ya zama kawai an juya tsire a duniyar ma a wuta yake yanzu ba a rana yake yanzu kuma ya koma wuta to Allah ya kiyaye to shine kuma kiyar amin ya wa musulmuna fil hisabi to su masu wadata wanda suka kyautata ayyuka za a basu a biki abinda suka mallaka yawman kamilan wuri guda kafin su kammala su kammala kabla ya sul jannata kafin su shiga aljanna Allah zai ce wa mutane masu wanda suke suka shiga aljanna duk wanda ya wuce ya shiga aljanna Allah zai ce mala'iku za su ce masa mana ubangi zai musu magana ta ta bakin mala'iku sai su ce musu kulu washrabu hani'an ku ci ku ta hani'an wannan abincin mai daɗi ne mai faranta rai yubaru lahu fil jannati a cikin aljanna za a gaya wa mutane muhannaina ana musu murna da abin da suka samu aw mutahanniina ko kuma suna wa junan su murna farihina suna farin ciki a ce musu ku ci komai wannan abin da aka baku bima aslaftum dalilin abin da kuka aikata ne fil ayyamil khaliyati aranikun baya ma'ana a duniya kun haƙura da duk abin da Allah baya so ba ku yi ba kun haƙura kun dage kun yi abin da Allah yake so li annakum amintum domin kun yi aiki amalan ayyuka jamilatan masu kyau fi ma mada abin da ya wuce min ayyamikum daga ranikun ku fi duniya na duniya al ayyamul khaliyatu raniku wanda suka gabata ayyamul umri sune ranikun rayuwar mutum a duniya awil ayyamul khaliyatu wasu ko suka ce raniku da suka gabata sune ayyamul siyamil khaliyati raniku na azumi da aka yi a duniya wanda suka wofinta min al-aqli ba a ci ba a cikin wannan raniku wa shubi babu sha sai ayyamu na hadihi su ne waɗannan raniku da muke ciki mana ranikun ramadan da sauran raniku dai wanda mutum ya yi azumi ya hana kansa shi da sha sai a ce to ga shi ka shiga aljanna yau babu azumi azumi ya ƙare ka ci ka sha ba ka da tunanin a'a sai lokaci kaza ko sai ka ji yunwa babu ma yunwar al'ahira yi a cikin aljanna babu yunwa sai dai ka ci kawai saboda garin dama da kuma jin daɗi amma ba wani yunwa dama da mutum ya mutu in mumine ne an ɗauke yunwa an ɗauke gishirwa an ɗauke komai to shi ne Allah ya sa da mu وأما من أوتي كتابه بشماله ويقول يا ليتني لموت كتابيا ولم أدر ما كتابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغني عني مالية غلت عني سلطانية
وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا أرق عني سلطانيا وأما من أوتي كتابه wanda kuma aka ba shi takaddarsa biki malihi da hannun hagu shine alkafiru kafiri kenan alladhi yati kitabuhu wanda takata za ka zo masa wara a zaharihi ta bayan bayan sa za a bashi eh ta bayan bayan ma fa ya dan malaku mala'ika zai huda sai kalbihi zai huda zuciyarsa sai ya sa hannun hagun sai hannun hagun sai ya yabi wannan hujin da aka yi ya bi ta baya sai ya karbo takaddar to daga nan alamar ba na sa kenan waya furuju yaduhu sai hannunsa ya fita min kalbi daga zuciyarsa ila zahirihi hannun ya fita har baya in ya fita waya dilbuhu safatan sai mala'ika ya tsara masa ya hada masa da mari ya tahawwalu wajhahu ila zahiri shi sai amare shi ya kamare shi marin mala'ika saboda muninsa sai fiskar da kake kallon gaba sai ta juya tana kallon baya liyu qabilan kitaba saboda ya kalli littafin da za a bashi to shi kuma ya gaba shi irin wannan takarda to ya san kuma ba yi nasara ba ko ya kulu zai ce ya laita ni kai tona lam kuta kitabiya da ma ba bani wannan takarda ba laita ni ma ra'aytu hadha alkitaba da ma ban ga wannan takardar ba ma kwata kwata da ma a ce ba na cikin waɗanda aka ba wa takarda walam adri ma hisabiya ban san haka hisabin zai kasance ba ya laita ha sai sai kai kai tonsa wannan mutuwar kai to ma da ashe wannan mutuwar da ta same ni almautu wannan mutuwa kana bil qadiyata da da ta ƙara rayuwar ta wata ta ƙara da rayuwar mana da lokacin da aka ce na mutu shikenan ya zo babu wani tashi kuma an kare kenan ya laital mauta yace kai sun mutuwa allati madad fi dunya wanda ta zo a duniya kada ala hayati ta kare min rayuwa ta kala umabu ai da ba dun mutuwan nan ba da ban zo wannan ranar ba ai da da ma kai sun da ba a ce babu mutuwa mana da ina kan a duniya ban dawo ba to wannan mai faɗin wannan magana in dukiya ce ta hana shi bin Allah har ya ya riski kansa ya bin annabawa ya bin littattafan Allah ya bin addinin Allah ya rayu a kafirci ya mutu a kafirci aka ba shi irin wannan takarda Allah ya ce ma amana anni maliya abinda zai ce yace dukiyar da nake da ita duniyan gashi yanzu ta gagara zuwa nan ta zo ta taimake ni ai dai in yanfa'u mali to dukiya ta wani amfani sai mini babu shi alaka anni sultaniya in kuma jagoranci ne ya sashi ya samu jagoranci ne ya bijire wa Allah ya dera bai bi addinin Allah ba bai bi annabawan Allah ba yi ta shan albarka da duniya ta ce kai alaka ne sultaniya mulkin nawa da nake da shi na duniya ga shi yanzu ya kawo wani furin alaka kuwati karfi na ya kare wa hujjati bayan da wata hujja da zan faɗa ko ya takallamu bi hadha asaban yana wannan magana saboda bakin cikin abin da ya zame to karshen abin da za a ce kuzo خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم نعم ولا يغض على دار المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين وليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من جسلين لا يأكله إلا الخالدون abin da za a ce idan ya faɗi wannan nadamar tasa da ƙarshe sai a ce ku zuhu ku kama shi wai ka dubul dalilu ubangiji mai girma zai magana da almala'ika da mala'ikunsa mala'ikun da zai magana da su su ne kazana ta jahannama masu gadin jahannama wutar jahannama kenan sai ce to gana ku ya zo ku zuhu ku kama shi in ala ku zuhu yabtadiru miyatu alfi malakin ana Allah yana cewa ku kama shi mala'ika dubu ɗari ne za su za su fuskance shi za su kama shi to mala'ika ɗaya ma ya ƙarar da duniya aka ce mala'iku dubu ɗari za su kama mutum a lokaci ɗaya sai na za a rike kullum fi yadihi silsilatun kowane mala'ika yana da sarƙa da zai ɗaure mutum da ita yana rike da wannan sarƙar an ce a kama shi innan kowa maza ya samu ya riga saboda ya yi gwaninta wajen Allah ya riga ya kama mutum ya ɗaure ya daure shi da sarka sarra shi ne ya riga saboda ga duk mala'iku ɗari dubu ɗari nan kowa sai ya samu ya daure in wannan ya daure wannan ma zai daure wannan ma duk sarkokin duk sai sun daure to shi ne ku zuhu ban gulluhu ya zana wai da luna kwayo kabbiluna hu sai su kama su daure shi su yi masa amfa wai da luna hu fi salasili su daure su shi a cikin mari a cikin sarkar nan da ake daure mutum idan mutum ya laifi ko a duniya za a ga an rata ya masa sarka daga wuyan sarka masa wannan sarka ta daure kafafuwa ta daure hannaye a daure kuma wuya a daure tsakiyarsa ya tabbata dai wannan sarka in dai ba ya an fi da shi ba zai iya fita ba to ana wannan duka alama ne Allah ya nuna mutane to wannan azabar wani ma kenan da zai yi wa mutum saboda ya yi wa wani laifi aka daure shi wannan daure idan mutum ya yi wa mahaliccinsa kuma ba me ya kamata a yi masa ba shi za ba sarka ɗaya za a yi masa ba a sarkokin ma ko ina sai an rasa sai jikinsa ya fata ma saboda sarkokin sun yawa to shi ne fangulluhu in kun kama shi ku ɗaure shi ajimin ruwa ya daihi ila unuqihi ma'anan gulul shine yanda ake wa kare a ɗauki hannayen mutum sai a ɗaure su sai a haɗa su da wuya haka da suke wa kare idan suna so su azabta kare ko su kashe shi ko su yanka shi sai a ɗauki ƙafafuwansa sai a zo a haɗa da wuyarsa sai a ɗaure idan aka ɗaure ba zai iya motsawa ba to wanda zai zo komai babba abin da zai iya ko ina ɗinsa a ɗaure yake an ɗaura ƙafafuwa na baya an ɗaura ƙafafuwa na gaba ƙafafuwa na gaba na baya suna ɗaure a can na gaba an zo an haɗa su da wuya an ɗaure kaga in yana son shi zo ba sai ya samu yadda zai ɗaga ya motsa sannan ya ɗaga ya ci wani ba to har in ma yanka shi ake so a yi sai a kawo wuka yanka kawai ba zai iya motsawa ba to irin wannan ɗaurin za yi wa wannan kafiri a sun majahima silluhu ko kalluhu silluhu ku kona shi aljahima a cikin wannan wuta ta azaba da Allah ya tare da tun tun tuni tana jiran sa thumma silluhu aljahima ku kona shi a cikin wuta annara wuta almuhriqata mai konawa ko yulqa fil nari sai a daurin za a jefa shi a cikin wuta in aka jefa shi thumma fi silsilatin sannan ga sarkokin suna da daure zar'uha sab'una zira'an wannan sarkar tsayinta ya kai kamu saba'in kamu ma ba na mutum ba zira'il malaki da kamu irin na mala'ika kowace sarka doguwa ce saboda ka duk nisansa da wuta wuta an yi an masa kalala da wuta an ɗaure shi igiyoyi duk suna cikin wuta sai a ba wuta dama sai a ba ta ƙarfi irin na giwa jiko sai a ba shi ƙarfi irin na zakara zai ce in zai iya tsira ya ja wannan sarƙoƙin su tsalle ya gudu ita kuma wuta an ba ta ƙarfin jiwa in za ta iya jan wannan zakaran ta ja ta kai cikinta me zai ja wani take za ta za ta tsira da shi fasluquhu ku saka shi a cikin wuta awsiquhu ma'ana ku daure shi daure mai ƙarfi da silsilatin da sarka zarquha sabuna zira'an wanda kamun da ya kai kamu 70 kullu malaki yati bi silsilatin kowane mala'ika cikin dubu ɗari da aka fara nan kowa zai zo da sarkarsa wai ga yidul abda zai zo ya ɗaure bawa ya dabaibaye shi bidirka sarasili wa koyu ga yidul abda ga za a ɗaure bawa bidirka sarasili da waɗannan waɗannan sarkoki wayu da sai a jefa bawa fi jahannama ci wuta jahannama lima me yasa ne aka yi wa mutum mai daraja a duniyan nan wanda in ya zo dukkan halittar Allah rusunawa take yi duk halittar Allah tana saurara masa ya aka yi kuma gajiya da daure ko dabbobi ba daure sai da aka daure shi ba ko dabba da za a yanka ba za a daure sai da aka daure dan wuta ba me yasa me ya faru da shi Allah ya ce innahu kana la yu'minu billahi al-azim ya kasance ne bai yi imani da Allah ba da ya je duniya sai ya shagala ya ƙi imani da ubangijinsa al'azimi ubangijin nan mai girma bai ga girman Allah ba da ya je shafi ta hayaniyarsa da da tarholiyarsa wala ya hudu kuma baya kwaɗaitawa baya kwaɗayi baya kuma kwaɗaitarwa ala da hamil miskini a bisa ciyar da miskinai ba ruwansa da wani bayi da shi ya tausaya masa dama imani ne yake za tausayi idan mutum yana da imani to tausayi zai shige shi zai shiga ya kamata in taimakawa ne amma wanda ba shi da imani ba ruwansa ba ya tausaya kowa shi da iya samu shi kai magana ta kare in kaga ya ya so wani to wani ne na kusa da shi ko ɗansa ko matarsa da ire-irensu. Sau dukuli bin nari dalilin shiga wuta sai hali abu biyu ne na farko adamul imani billahi rashin imani da Allah duk wanda bai imani da ubangiji ba har ya mutu ya mutu kafiri to zai tafi wuta kuma ba wanda zai fitta shi duk ceton annabawan nan ceton qur'ani ceton azumi ceton salloli ceton ayyuka malaka duk ba wanda zai iya ceton sa sai ya dawo su ne irin suke cewa ma da namin shafi'i wala sadiqin hamim ba mai ceto masu ceto na gaba ɗaya ba mai iya ceto sa dalili in ima in qur'ani ne zai cece bai karanta ba idan sallar ce za ta cece shi bai yi ba idan azumi ne zai cece shi bai yi ba idan duk aikin managarci da zai ce mutum bai yi shi ba idan ya yi wani aikin kirki ya taimaki wani a duniya ko ya kyautata wa wani a matsayinsa na kafiri kuma zai mutu kafiri haka Allah ya kaddara masa to duk abin da ya yi sai Allah ya ce ba za ka bi ni bashi zuwa lahira ba ba za ka je lahira ka ce kayan yin kaza ba in yana da dukiya sai Allah ya ƙara dukiya in yana da lafiya sai a ƙara masa lafiya in yana da kwanciyar hankali sai a ƙara masa kwanciyar hankali saboda dai duk abin da ya yi wa Allah an biya shi kada je lahira ya ja aiki yana bin Allah kaza Allah na yi wa bawan ka kaza na ba da kaza duk abin da ya bayar a take za a biya shi a nan duniya to shine rashin imani da Allah shine zai shigar da kafire wuta wa adamu it'amil miskini da rashin ciyar da miskini wanda bayi da shi mutum ka san ba shi da abinci kai kuma kana da shi ma'ana ka ɗauki na buƙatar ka to wani kuma ya zo yana nema to ka taimaka sai ka ba shi tunanin da ya kamata abin da ya kamata ka yi tunani sai ka ga kai ɗin da aka ba ka ba wai kasuwancin ɗin wayo ba ba kuma ka fi shi hankali ba ba ka fi shi iya nema ba ne idan mutum yana ganin shi iya neman sa ne yake yake sace yake samu to akwai wani sai ya duba a cikin inda yake neman duk abin da yake nema in a kasuwa ne in a kamfani ne in aikin gwamnati ne in wani kowane irin aiki ne sai ka duba a ciki akwai tsoffi wanda suke gadi su ba su da hankali ne kuma su ba a gurin kuɗi suke ba me yasa ba samu ba kai kake samu to ba wayon ka bane a'a dama aka yi aka baka to tunda aka baka kai kuma ka tausaya wanda ba a baki Allah yana da dama ya bawa kowa saboda yana so ya jarrabe mu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala liyabluwakum fima atakum inna rabbaka la sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim saboda Allah ya jarrabe mu da abin da yake bamu zai baka ya zama kai ka koshi kana da abin da ka koshi ka ajiye na gaba ma wani kuma zai zo wanda zai ci a lokacin ma bai da shi to Allah zai duba za ka taimaka wa wannan din in ka taimake shi gashi ko baka taimake shi ba tunda Allah ya kawo shi duniya ai yiwa ba za ta kashe shi ba in ka ka taimake shi sai Allah ya tura shi wajen wani je ka wajen wani zai baka sai ya je wajen wani sai ya baki to kai wancan da ya baki kudin sa karewa suka yi kai da ka baki kudin sa karuwa suka yi to saboda haka shine to mutum ya taimaka wa na ƙasa da shi sai Allah kuma sai ya taimake shi wa da muhabbir ghairi arai al miskini haka kuma rashin kwaɗaitar da wani a kan ya siyar da miskini wani dama kowaɗanne mutane in kana so ka yi musu wa'azi ka samu irin su in kana so ka yi wa malamai wa'azi ka samu malami in kana so ka yi wa sarakuna wa'azi ka samu sarki ya musu magana su sun san matsayinsa za su yadda in kana so ka yi wa mutane kowace irin haraka dai ka samu irin su in yi musu magana za su yadda za su fahimta idan mutum mai kuɗi ne ya zo ya haɗu da masu kuɗi ya ce musu kai abin da muke yin nan fa ba haka ya dace ba ya kamata mu yi kaza mu yi kaza in wani bai ɗauka ba wani zai ɗauka kaga shi ma ya kiryar to amma idan kuma aka zo aka haɗu za aka yi mitin ana zaune ana mitin ya za ya za wani ce dole ku rubuta maka wannan shi ma magana sauran sai tasiri in wani bai ɗauka ba wani zai ɗauka kaga shi ya hana ni hadha wa'idun shadidun wannan gargadi ne mai tsanani ko narko ne mai tsanani bil bukli a kan cikin koyon rowa Allah yana hana mutane kasu koyi rowa rowa ba ta da amfani amma da karan nara fakat li aji annahu lam yusim a mutum bai shiga wuta saboda bai ciyar ba bal li ajli annahu ma hatta ghayra alal alami bayan bai ciyar din ba kuma hanawa yake in ya ga wani yana taimako sai ya je ya tara mai taimakon sai ce kar ya taimaka to shine kana min haqqil abdi an yusima huwa wa yahuddan wa yahudu ghayrahu ala al-am haqqin bawa in Allah ya bashi dama ya bashi hali ya bashi dukiya ya ciyar bayan ya ciyar in ya ga wani ma wanda yake da hali ya ce to kai ma ka taimaka wa na kusa da kai yanzu da kowa da kowa duk wanda yake da hali a duniyar nan zai taimaka wa na kusa da shi yadda an huta da babu talaka shi to shi ne wannan ma la yahu da ghayra huwa la bi'ani yayin da bai kwaretar da wani sa kai ya ciyar ba sawa'un ama aw lam yutim ko ya ciyar ko bai ciyar ba to utkilan nara an shigar da shi wuta ka shi ne ya saba ka kwaretar ba wani la kana ibnu abbasin yaqulu shi yasa Abdullahi bin Abbas Allah kara masa yarda wanda manzo Allah sallallahu alaihi shine shine shine malamin al'umma ko kuma shine kogin al'umma a shi Abdullahi bin Abbas yana cewa atqinil miskira ya fulanatu nisful gulli fakaknahu bil imani wan nisfu thani nafukuhu bi sadaqati yake cewa matarsa yace ke wance yace ki dinga ciyar da wanda ba shi da shi yace wannan kullin da Allah ya za a daura mutum a lahira rabin sa za mu yi imani da Allah mun yi imani da Allah kan mun tabbata Allah zai sa ba za a daure mu ba rabin daurin mun huda da shi saboda imani ya hana ba za a daure ba yace ɗaya rabin kuma Allah ya ce in mutum baya ciyarwa to mu yi ta ciyarwa mu samu rabu da wannan ɗaya kullin ma to shine innahu kana la yu'minu billahi azim mutumin baya bai imani da ubangiji ba idza amana billahi da yayi imani da Allah fakka nisfal gulli da ya warware rabi kullin da za daurin da za a daure wala yahudu sannan baya kodai sarwa ala da amin miskini a bisa ciyar da miskinai marasa ci wai za a kama ta'ama idan ya ciyar da abinci fakka nisfal gulli al-akhari to ya ya warware wannan daurin da za a yi masa rabinsa saboda haka na budda min al-imani billahi dole ne bawa yayi imani da Allah sannan wala budda min al-ihami bawa idan yana da hali ya kiyar asakau kyauta ta jaratu wata bidiya ce fil jannati a cikin aljanna man saka duk wanda ya kyauta ta masaka yayi kamu yayi riko bi guzin da reshe daya a cikin rasan wannan bidiya to wannan reshen shi zai kai shi har aljanna a ta yi sunan janna har ya shiga aljanna yana rike da reshensa washuhu rowa kuma bishiya ce Allah ya yi ta a lahira ita ma shajaratun bishiya ce bin jahina cikin wuta man shaha wanda ya zama marowaci a kaza bin gudun shi ma ya rike reshe daya shi kuma in dai bai daina ba haka haka an reshe ya ja shi hada shi da bishiyarsa a tayar farar na hada shi ga wuta falaysa lahu al-yawma hahuna hamim hamimun masoyi falaisa lahu bai kasance masa ba al-yawma a wannan rana ta tashin kiyama babu wani masoyin da zai ce a ni na dauki belin sa ko kuma ku sake shi a wanda zai faɗa ma shi ma ai duk ta kansa yake karibun babu wani makusanciyan tabibi wanda zai amfani da shi ya samu ya tsira daga azabar an wala da amu babu abincin da za a bawa dan wuta illa min gislinin sai mugun abinci wannan abincin sadidu ahalin nari wato iwa ne mutanen wuta Allah yana zuba musu maruru da irin gyambonin nan to gyambon ne zai yawa su iya ta iwa to wannan iwa ita ce in ta ta zuba sai ce musu iwa su sha ko ba za ba za a ba su su sha wannan iwar ba sai an sake narka iwar a cikin wuta ga zafi ga muni ga wari Allah ya aw shajarin fiha ko kuma wata bishiya ce a cikin wuta mai suna gisilin la yaquluhu illa al-ka'idun ba masu shin irin wannan mummunan abinci sai masu kurakurai amma ba kuskure na cikin imani ba kuskure na wajen musulunci ma'ana kafirai ya za ki alkafiruna kafirai ne suke da wannan sakamako amma musulmi ai ba za a yi masa irin wannan sakamako ba shi musulmi idan ya saba wa Allah Allah ko bai ga daman ya ya yafe masa ba har ya mutu da haka to Allah yana shi yana da dama yanda ya ga dama yayi da shi wa man yatub wa lam wa man yamut wa lam yatub an bizrihi fa min ila Allah jami'a amrihi duk wanda ya mutu bai tuba daga laifuka laifukan da yake yi ba musulmi ne kuma to ka bar wa Allah lamarinsa in Allah ya ga dama ya ce ya yafe masa ya ga dama ya ce kuma ya ce a'a ai sai na kai ka kurkuku da kuna sannan in dawo da kayan janna amma in dai akwai imani ko min kankanta zai bar zai bar wuta ko min ko min darewa to shi ne fara ku tun
فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين فلا أقسم mafi yawa ladin nan ana ce mata masu masu nahawu suna ce mata za'ida masu balaga suna ce mata sila ma'ana dai ba ta da ma'ana wala ku sun ma'ana ku yana cewa ina rantsuwa ba wai ba na rantsuwa ba ina rantsuwa ladin ba za ba ta da ma'ana ana wala ku sun ubangiji ce lallai ina rantsuwa bima tusirura da abin da kuke gani Allah ya rantsa da abubuwa da yawa wanda ake gani wa shamsi wa duhaha ana ganin rana Allah ya rantsa da ita wal qamari idza talaha Allah ya rantsa da wata ana ganin wata wal qamari wan nahari ya Allah ya rantsa da rana wal layli ya rantsa da dare haka dai wal ardi ya rantsa da rana ya rantsa da ran dan adam wa nafsi ma sawwa to duka dai Allah ya rantsa da abinda ake gani da abinda ba a gani bima tubsiruna min makhluqat abinda kuke gani ubangiji ya rantsa da su wa ma la tubsiruna abinda ba ku gani ma ran dan adam ai ba ganin sa amma shi ma Allah ya rantsa da shi min ha cikin halitta ai bi kulli makhluqi Allah yana rantsawa da duk halitta da yake so shi ubangiji yana rantsuwa da duk abin da ya ga dama wani kuma haramu ya rantsa da komai sai da Allah eh Allah ne kawai ake rantsuwa da shi ake rantsuwa da sunayensa da sifofinsa amma ba za a rantsa da ko ka'aba ba za a rantsa da ka'aba ba sai dai a ce a rantsa da ubangijin ka'aba yawa ba za a rantsa da komai ba sai da Allah da sifofinsa ma ta tsirura ma la ta tsirura innahu wannan alqur'ani da ake karantawa mutane in ji Allah alqur'ana wannan alqur'ani la qawlu wallahi magana ce rasulin ta babban ta manzon Allah karimin mai girma wajen Allah qalahu Allah manzo Allah yana faɗin wannan Qur'ani yana karanta mana shi risalatan sako ne anillahi tabaraka ta'ala ubangiji ne ya aiko masa yace ka karanta wa mutane kuma yana karanta kuma huwa wannan Qur'ani bai kasance bi kauli sha'irin ba magana mawaki bane baya kama da waka hazar kalamu wannan magana laysa bi shirin ba waka bane haza ajallu min asiri wannan ya fi girma ya fi ƙarfin waka waka ba ta isa ta tsaro yadda Qur'ani ya tsaro ba qalilan ma tu'minuna me yasa ne ko ka tu'minuna kuna imani da Allah nan amma qalilan imanin kaɗan ko ko mutanen da suka yi imanin qalilan kaɗan ne a duniya ma kaɗan din ma sosai marasa imani sun fi yawa kullum a duniya kullum kafirai sun fi mu'minai yawa saboda walakin na aksara nasu la yu'minuna mafi yawan mutane ba su da imani mafi yawa kafirai ne suka fi yawa to masu imani ma sai aka tace aka ce to masu imani kuma mafi yawan su ba su da ilimi walakin na karan nasu la ya'lamuna mafi yawan mutane ba su da ilimi kaɗan ne suke da ilimi masu ilimi kuma Allah ya ce su kuma mafi yawa ba kowa ne zaka bijirar masa da duniya ya tsallake ba ba kowa ne zaka bijiran masa da wani wata daukaka ya tsallake ba sai Allah ya ce to ku ko masu masu masu ilimi walakin aktsarakum lil haqqi qarihun mafi yawa ba ka zan gaskiya idan aka zo aka taru a gaban a gaban wani babban mutum aka ce to yanzu mun zo wajen wane za mu saka nasiha to idan wane nan babba ne kuma an san yana kyauta duk malamin da aka ce masa to ka faɗi mana abin da ya kawo mutum shi kai malam ka faɗa wa saboda kar a fara jin zargin mutumin a bakinsa yana tsoron ya gaya mutumin gaskiya mai yiwa akwai taimakon da mutumin yake masa ko akwai abin da yake ribantuwa da mutumin ko wata rana yana tunanin zai nemi wata alfarma wajen mutumin kada mutumin ya yi masa to in dai kai na gaske ne na Allah ne har aka ga kai matsayinka ya kai kai magana ina ruwanka ka kalli Allah wannan mutumin ba abin da zai iya yi maka da da bai da baka san shi ba kana rayuwa yau in ka in ka rabu da shi zaka rayu in ma mutum yace maka ni na daukan maka dawainiyar rayuwar ka ƙarya yake yi ya na san ma bai dauka ba balle ya dauki naka saboda haka ka dogara da wanda yake ɗauke da rayuwarka shine mahalicinka in ka ɗauki rayuwarka ka miƙa masa ka huta amma in ka maka da rayuwarka a jikin wani to duk yanda kai Allah zai raba ka da wani in mutane suka zo suka mamaye mutum suka suke ganin mutumin nan in babu shi ba za su rayu ba sai Allah ya kace shi sai ce to kar ku rayu ko ba wanda zai mutu saboda shi wane na ya mutu bari ni ma ya mutu babu shi wane ya mutu sai kowa ya ce ka wanda zai ce ka amma mun mutu a tsaye eh amma yadda kai na tsaye za ka yi ta kai na kwance ma na kwance dai ba za ka yi ba na tsaye zai ka yi amma na kwance a ce maka kwanta kai ma yadda ya kwanta ya mutu kai ma ka kwanta ka bi a kai ku ba za ka yadda ba saboda haka menene ka gaya masa gaskiya kawai tsakanin ka da Allah in ya so ku rabu ne in kun rabu dama ce ke rike da kai in ka faɗi gaskiya ka gaya wa mutum gaskiya wanda ya kamata ya gyara ko ya gyara ko kar ya gyara ka samu lada wajen Allah sannan kuma Allah ya gara ɗaukaka ka ko mutumin ko yana so ko ba sai ya ji tsoron ka saboda gaskiya da ka gaya masa dole sa sai ya ji tsoron ka in kuma ka je kai masa mudahana ake ce masa shine siyasa siyasa ko sai ka zo sai kana nuna masa aiku kaza kaza sai ka kullum alherori ta kawai kake faɗa ba ka son ka faɗi laifinsa saboda kana tsoron kada ka rasa wani abu to wannan shine mudahana ake ce masa to wannan shine wato ka bar Allah ka koma wajen wani kenan to sai ka gaba fadancinka to sai ya dawo ya rera ka idan zai tambayi labarin ka ni ina wani ne ko malam ba zai ce maka ba kuma in ka je wajen sa dai ya ga dama ka ganci domin ya san kai zaka nemi zuwa wajen sa shi ba ya bukatar zuwa wajen ka in kuma ya san gaskiya zaka gaya masa to shi kuma ba za ka je wajen sa ba to shi ne zai jawo kafa ya zo ya same ka saboda ya san iya rubu da kai shine da asara ba kai bane haka ya kamata malamai su yi walakin asarafun da ake kare su Allah ya ce wannan Qur'ani ba maganar waka bane me yasa kuke da imani kadan ne man yaj'alul qur'ana jiran imanuhu qalilun duk wanda yake ganin Qur'ani waka ne a wannan yana da imani ma imanin kadan ne wala bi qawli kahinin Qur'ani ba maganar bokanci bane ba na boka bane tazakkaruna me yasa kuke wa'azi qalilan ma kadan ma ina tawkidul ilal da ke mata ku kuna wazantu amma wazantun naku kadan duk lokacin da ake wa'azi yana ta fahimtar wa'azi yana ya yadda yana tashi wa'azi ya tafi shi ne maɗi man ya tazakar wanda yake tunanin ya adamu ya san anna haza ba'idun min kalamin kaharati ya san wannan qur'ani fa ba maganan bokaye bane rugahum wa saj'uhum rugahum su bokaye tofe tofe su ba qur'ani bane qur'ani ba ruwa da wannan tofe tofe wa saj'uhum masu waka kuma yin waka da kafiya da waye-waye duk Qur'ani ba ruwansa da wannan. Idan in haka ne, idan ta fakartun kalilan, idan kuka yi tunani kaɗan, a rakumin Nabiya sallallahu alaihi wa sallama, za ku gane manzon Allah nan, wa ma alaihi min alkhairi, za ku gane menene abin da annabi ya zo da shi alheri ne. Wasilati, Allah manzo Allah ya kawo mana sada zumunci. Wal afadi, manzo Allah ya kawo mana mukame duk abin da bai dame ba kan shigan masa. Walam yumlikum hadha wannan duk bai wadata da ku ba annabi ya kawo alheri ya kawo zumunci ya kawo kamewa ga barin duk abin da bai da mutum ba amma duk bai wadata da mutane ba an ta alamu ku san anna haza rasulullahi wannan fa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama duk wannan bai isa ba hatta ta tayi mun hubil kana da har kuna kuna zargin sa wasu ke a ai boka ne wasi wasu ko su zarge shi da waka ai mawaki ne kuma akalla tazakkurukum in haka ne kam ai tunanin ku yayi kadan to ku sani wannan qur'ani tanzilun saukarwa ne an saukar da shi min rabbil alamin da ubangijin halitta hadha qur'anun wannan qur'ani ne na salafihi ruhul amin malaika jibril ne saukar da shi ala qalbi muhammadin abin zuciyar rasulullah sallallahu alaihi wasallam وهذه أول آية أدخلت الإيمان في قلب أمرا أتكين آية تسقط غير أمر المسلمون تولى آية كما إذا أكشف قرآني بواقع بني بابوكا بني saukarwa ne daga ubangijin halitta sai na umar ya zauna ya yi tunani an ce me yasa ne kuma za ku yi imani ba me yasa ba za ku wazantu ba ya zauna ya zauna ya ce kai ya kamata na yi imani ya kamata na wazantu to shi ne farko ai ai sai da mun sake kan tanzirin din tana da sharhi da yawa نعم نعم الحمد لله alhamdulillah الحمد لله نعم tambayar mu ta farko mai tambayar yana cewa ya ce wa mutum ne ya saki matarsa saki uku ya kuma daga baya ya zo ya ce saki biyu ya mata kuma ita matar ta ce saki uku ne to ya za a yi da wannan hukunci eh wannan shi za a tambaya in ye yace bai yadda ba saki biyu ne duyina a bashi da Allah ai Allah ya san uku ne da in ya dauke ta ya tsaya ya dage a kan saki biyu ne aka bayar masa da matarsa kuma ya san saki uku ne to shikenan ita tana tilas ta kai bai da ta iya dole za ka koma masa to in ta koma shi kuma duk abinda suka yi laifin a kansa ne domin da ya ce ya yadda saki uku na yada ba za mu yadda shi ba amma tun da yanzu har ya ƙi ya dage kuma shi ne namiji kuma shi ne sake a hannunsa yake kuma bai ji tsoron Allah ba ya ce shi biyu ne to a bashi da Allah ta koma masa din amma fa ya sani duk abin da duk laifin da suka ja domin in bayan saki uku in ya zaru da ita zina yi to da zinansa da zinanta duka shi za a rubuta ba ruwanta Eh.
Na'am, sai tambayar mu ta gaba, mai tambayar yana tambaya ne akan gado, kamar yadda ya rubuta ya ce ya ce wa mutum ne ya rasu, sai ya bar mahaifinsa da mahaifiyarsa da kuma ‘yan uwansa maza da ‘yan uwansa mata. Shin nawa ne kason mahaifinsa kuma nawa ne kason mahaifiyarsa, sannan kuma su ‘yan uwan nashi za su samu gadonsa.
eh idan mutum ya rasu ya bar iyaye ko ba shi da ɗa ba shi da ɗan ɗa mana ba ɗa ba jika amma banda jika na ɓangaren ɗa mace a jika na ɓangaren ɗa namiji shi ne mai gado na ɓangaren ɗaya mata ba sa ba sa gado idan mutum ya rasu ba shi da ɗa ba shi da jika ɗan ɗa ko ƴar ɗa duk ba shi da su to amma yana da iyaye yana kuma da ƴan uwa dan wani ya zama maza da mata ko maza kawai ko mata kawai to za a kasa dukiyar kashi shida Na'am, idan aka kasa ta kashi shida za a ɗauki ka- a, shi dama kaga yan uwa idan yan uwa ne tunda a- in ubansu ɗaya ne da shi ba za su yi gado ba saboda uba ba zai gado da 'ya'yansa ba to kaga nan dukiya ta dawo tsakanin iyaye da su kada za su yi gado ita ita uwar za ka ta kashi uku kai ita uwar za ta dauki kashi daya kullu din shine nata in ta dauki kashi daya ba sauran kashi biyu ba sai ba wa uba ya dan uwa ba za su yi gado da uba ba sai in uban ba babu uban ne sannan yan uwa za su shigo ko wanda ya hada uwa da uba da su ko wanda ya hada uba kawai da su ko wanda ya hada uwa kawai da su in akwai ubansa ba za su yi gado ba. uban zai ture su ba zai gado da da jan uwa ba to saboda haka gado tsakanin matarsa da shi kawai mana uwar mamaci za a kasa dukiya kashi uku a ba ta kashi ɗaya shi ne sulusinta shi kuma za a ba shi kashi sauran dama shi asirci zai yi sai ya ɗauki sauran na'am. Na'am. Na'am, sai tambayar mu ta ƙarshe mai tambayar yana cewa ya ce mu yaushe ne ya kamata mutum ya bar su gudu kuma yaushe ne ya kamata a ce lokacin shan ruwa ya yi.
Eh, lokacin da ya kamata a bar sahur yanzu dai alfijir yana ketowa karfe biyar da minti biyar zuwa shida ko bakwai haka. To kaga in dai al- alfijir zai keto biyar da minti biyar misali ko biyar da minti shida ko bakwai dai duka ya- ɗaya ne. To kaga ya kamata mutum a ce ya daina cin abinci biyar saura minti goma. in ya ɗauki wannan minti goma ya haɗa da biyar ɗin da min- minti biyar ɗin ke bayan biyar ta yi kaga ya samu min- minti goma sha biyar ko to kaga ya kubuta to ba za a ce ya ci gawwa alfijir ɗin ba in ya kai har karfe biyar yana cin abinci to ba wa mace zai ci ai ba samu na sha ruwa ba to ba wa mace kafin ya sha ruwan kuma da biyar ɗin sun cika alfijir ɗin ya keto kaga mutum ya bata abincinsa to ya kamata dai mutum ya ragewa saka manzo da sallallahu yana cewa idan- an fi son mai sahur ka rage lokacin da za ka karanta ayoyin Qur'ani 50 da komin danganta aya in dai hamsin ne ya kafi ka karanta su zai yi minti goma yawa to a ya kulle halin dai mutum ya rage ya daina cin abinci biyar saura minti goma shi ya yi yawa ya makara ne to ya kai biyar saura minti biyar da ya ajiye to kaga minti biyar da kaɗan dama za a yi sallah a lokacin shan ruwa kuma rana tana faduwa karfe shida da minti ishirin da shida zuwa minti ishirin da bakwai. Kaga shida da rabi ba minti uku kenan ko? To, ko ba minti hudu. To, amma tun da shi wannan lissafi na agogo da kuma ita ranar ita ina ruwanta za ta tsaya muku akan mintunan mintunan ku da za ku kara da za ku rage ta saboda kaga mafi tsira wannan can mintuna guda biyu da suka rage ka rasa in ka kai shida da rabi ya ka huta ka tabbata da ranar ta fadi in kai da minti shida ka ce ka sha ruwa da minti ishirin da shida to ba wa mafi ranar za ta fadi da minti ishirin da bakwai kaga kafin rana ta fadi da minti da ya ka sha ruwa ka karya azuminka amma in ka dan dora dan dorin ba zai wahala kai ba kuma ka samu ka tabbatar da abin ka dai baka da matsala eh duk abin da mutum zai yi dai a a a dinance ya yi shi babu kokonto eh kar mutum yayi abu yana kokonto abu ya shiga ko bai shiga ba ya za ka je idan lokacin sallah yayi bai yi ba da minti daya sai aka yi sallah ba sai ba saboda lokacin da bai zo ba amma in aka batta lokacin da ya wuce da minti ko nawa ne ya kai ta za a karba da zama biya na'am
a ƙarshe akwai takardar sanarwa da aka aiko takardar tana faɗa kamar haka assalamu alaikum yan uwa za a fara sa wannan tafsirin a gidan rediyo na amana gombe da karfe uku na yamma zuwa hudu na yamma allah ya ba mu ikon sauraro a ƙarshe kuma akwai masu buƙatar addu'o'i sannan kafin addu'ar akwai shugaban ɗaya agaji yana so zai gabatar da wani bayani. a jama'a assalamu alaikum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya yi wa honorable Nasir Abubakar nono rasuwa kan hanyar ta zuwa Jos a Abuja daga tsakanin Abuja da Jos ko zuwa ko dawo za a yi sallar jana'izar ta gobe idan Allah ya kai an sauko daga masallacin Juma'a a kofar masallacin Shehu Allah ya gafarta masa amin
Allah ya gafarta dukkan musulmi amin
ko ba sarki ba
to abuwan abubuwan sarki ne ba masallacin yau masu ba abubuwan sarki ana ba da ikon zuwa ya gafarta mata
alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah Allah ya faɗi ba dinmu amin Allah ya karɓa wa Allah ya ba mu dama ya ba mu lafiya amin ya kawo mu shiga wannan azumin da Allah ya ɗora mana amin ya kawo mana lokacinsa amin Allah ya sa mu mai zama karɓaɓɓe amin duk abin da ake nema a cikin azumin Allah ya ba mu Amin.
duk abin da ake Allah yake kiyaye masu azumin Allah ya kiyaye mu amin duk abin da Allah yake ba wa masu azumin Allah ya ba mu amin Allah ya sama shi wanda yake irdawa a cikin wannan wata kani wanda suka riga mu gidan gaskiya duk musulmin da ya rasu Allah ya jikarsa amin Allah ya gafarta masa amin kurakuransa Allah ya yafe masa Amin.
Allah ya hada dukkan musulmi mu har gaba ɗaya mu a cikin aljanna Amin.
barkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amin Allah ya biya dukkan bukatun mu na duniya da na lahira amin kasar mu Allah ya daidaita ta Amin.
Allah ya mata alƙibla amin Allah ya taimake ta Amin.
Allah ya tallafe ta Amin.
waɗanda Allah ya ɗora a kan jagorancinta idan ma ba su da niyya mai kyau Allah ya canza su amin ya yi musu ya ba su niyya mai kyau amin Allah ya canza zukatan nasu amin shi halitta su zai iya canza bawa daga kada kaza ya dawo da shi kaza amin domin dai addu'a akai sai Allah ya zaɓi managarta to muna fata duk wanda Allah ya ɗora shine wanda Allah ya zaɓa kuma Allah ya sa ya zama managarci amin barka mun san Allah sallallahu alaihi Amin.
wasallam Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Amin.
Allah ya mana imani mu da mutunci amin Allah ya sa mu cikin wanda yake da wannan wannan wata Amin.
Allah ya biya bukatun bukatun mu gaba daya Amin.
da duk bukatun mai bukata barka annabi sallallahu alaihi wasallam amin bismillahir rahmanir rahim amin amin اهدنا الصراط المستقيم amin
عليهم غير المغضوب amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح amin حق amin هذه الأفكار المنصوبة على هذه هذه وعلى الكتاب الذكر المنصوب
الحمد لله